suna nan gaba da yawa akwai wanda in wani ya magana wani bai jin yaran wani ma zan ku kuna da yare farki kuna da yare ko hausa kuke yi eh to kaga idan kuka yi shi ba lale bane mu nan dan haka wannan haduwa ne na Allah sabon manzo Allah haka suka kasance mutane ne mabambantan kabilu mabambantan dialect daga mabambantan waje haka sabon shi su ja ni zama haka sabon shi Ibrahim suka zama radiyallahu ta'ala zauna nan suka da babani ku zauna dan podium dan haka ba abin da zamu ce ma Allah sai godiya bara na faɗa wani magana zan sake maimaitawa ‘yan uwa da aka haɗu Allah ana ƙarfafan juna ne a cikin lamarin Allah. Na faɗa wani misali, na sha faɗa yanzu misali kamar yadda muka haɗu a cikin Allah yanzu misali sai mu duba a cikin mu yamu yamu wani in yana da wani sana'a kana da wani bukata ka karfafi dan uwanka. Kamar yanzu za mu sai kyalle, ga sarki na sai da kyalle sai mu je wajen shi mu siya. Kaga mun karfafi arzikin shi. Sannan mun taimaki kawunan mu. Daga cikin mu mun samu karfi. Malam Amini na da provision. misali malam magaji gashi nan in anan ina da provision din dinki muke da shi wasu muteloli ne sai ka nemi wane ne ya iya dinki sai ka ba dan uwanka ko biredi ne misali za mu siya ga malam abubakar nan ko muna tare da shi na sai da biredi to haka shine karfafan juna a cikin Allah marabi haka shine karfafan juna a cikin Allah eh wannan soyayya na Allah ba karamin lamari bane kuma kullum mu yi kokarin muna isalil khair ya mu ya mu muna kyautata ma junanmu zato muna kyautata alkhairi tsakaninmu da junanmu idan Allah ya baka wani wadata a cikin mu akwai wanda suke baki ne dalabatul ilmi ko ko dullabul ilmi sun zo nan ne ba dan komi ba da ba din wannan abin da ke garin bada baka gansu ba to mu muna da iyaye anan ka samu wani dama zaka fitar da wani abu sai ka duba ƴan uwanmu wanda suke baki ko kuma a ba ma bakin bane muna tare wani na da karamin karfi a taimake shi a tallafa ma juna kuma izan wani abun alkhairi ya taso duk mu taru mu nima junan mu rufin baiti ina fatan an fahimta mu taru mu taimaki junan mu in wani abun jaji ya kar ɗaya mu duk a gan mu a wajen wannan shine soyayya na Allah kuma mu karfafi juna akan yin ma Allah da'a yayin da misali kaga alfutu ko kuma alwana ko kuma misali alkasal ma tare da dan uwanka na Allah ka karfafe shi an fahimta eh a karfafe shi a cikin lamarin Allah yayin da aka ga dan uwa yana da wani baya baya cikin lamarin Allah a karfafe shi wannan yana da kyau mu rika mutunan mu haka idan aka ga kai Allah ya maka baiwan himma dan uwanka bai da himma ka ja shi a ciki yanzu misali kaman ya mu ya a cikin mu akwai wanda suna da suna da ma'ad nasu da suna ba ƴan uwa karatu kai nisa da inda kake tunanin can ne yanzu kaman ma Rabi kaga yana da yana da halka misali kana ganin kai nisa je ka sa littafi a wajensa saboda ƴan uwan taka kenan yanzu kan malam uzuri yana da halka ce ka sa littafi a wajen sabon san mamun ko yana da halka ko bai da shi to ban sani ba amma dai misali a cikin uwa duk da nan muna da su kamar su malam Habibu da suke nan waje da su Sharif Biyanu da suke can gida dan da yawa akwai wanda sukan tashi daga su malam Usman nan ko da shagon shi za a iya zuwa a karatu ga su malam Amin man Kabir a gunda da ce su zo su karatu suna zuwa sun daina zuwa kaga duk irin waɗannan abubuwan haka ne taimakon kai haka ne haɗuwa na Allah eh haka ne haɗuwa na Allah da Allah mu wannan soyayyen mu karfafe shi sosai eh manzo Allah sallallahu ta'ala sallam hadisin Buhari da Muslim ne a ba Hurairah ya rawaito sab'atin yazilluhum Allah yawma la zilla illa zillah eh mutum bakwai Allah zai inuwantar da su a cikin inuwan da babu wani inuwa ranar kiyama sai wannan inuwa daga cikin su almutahabbani fillah masu junan su dan zatin Allah kuma a ciki nan mu musamman mu ya mu ya muna alhamdulillah mun dauki wannan siffan da yawa a cikinsu akwai shabun na shafi ibadatullah dukkanmu nan kowanne za ga yana jin lazzan ibada ina jin daɗi yanzu a cikinmu na san kila in ba a samu rago ba akwai wanda ba iya rago ne ke salati dubu a nan ko ma manza Allah a rana kaga an samu karfafuwan juna da haka misali akwai sukofi da yawa da ke cikin wannan hadisin mun banta da shi da haka yan uwa kuma koyaushe duk wani abu da ke yawo musamman wasu mu masu mu'amala da social media duk abin da kaga sharri ne karka yada kana gani ka kame bakin ka sai shiru in ma ka kalla kai istighfari in ka ji kai istighfari ka mance da shi ka goge shi a memory ka da baki da musabbab abin da yake da alaka da taba janabin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan yan uwantakan mun yi farin ciki mun ji dadi haduwa na Allah haka irin wannan rana kuma mu dinga kokarin yadda za mu yi ko da yaushe karka yadda a ce sharri ya gangara daga hannunka ya samu ɗan uwanka kar ka yadda komin kankanta kan sharri ya fito daga bakinka ya taɓa mutunci ko imani ko zaman lafiyan ɗan uwanka ko da wasa kar ka yadda a ido ma ka san zaka kalla ɗan uwanka ba zai ji daɗi ba zai munana ma zato ka yi ƙoƙari ka kau da wani sannan alhamdulillah mu dage da neman karatu musamman karatun addini kuma a dage da karatun zamani wanda suke karatun zamani su yi kan jiki kan karfi kada a yi wasa a ciki ina fata an fahimta wanda suke yi su ci gaba wanda ba sa yi su kara karfafan himman su eh kara karfafan himman Allah ya taimake mu Allah ya bar mu a nashi Allah ya tsarke zukatan mu Allah ya dada mu cikin bayan sa tsarkaka zababbu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taro mu nan da muka taru ba dan koyi ba dan Allah kowa ke da bukata a cikin mu Allah ya biya masa bukatansa eh kowa ke da bukata Allah ya biya masa yan kasuwa Allah ya sa albarka a kasuwancin su masu karatu Allah sa albarka a karatun su yan boko Allah sa albarka a bokon su madinka Allah ya sa albarka a dinkin su burkiloli Allah ya sa albarka a burkilancin su masu kowane irin nau'in sana'a provision ne duka Allah ya sanya mana albarka wanda ma bai da jari ma'aikata Allah sa albarka a cikin ayyukan su wanda ma bai da jarin Allah ya bashi wanda da roƙo yake Allah ya sa yanzu a zo a roƙe shi a cikin albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da wani yake jira sai wani ya sama zai sama to Allah ya bashi shi a zo a jira shi idan ana cewa misali an yarki buka ku hairan min an yarki mu a ce in an ganka a ganka a ganka da izza shi yafi da a ce a ganka ana tausayi a ce wani abubuwa sun lallace masa eh nikan sha faɗan ma ƴan uwa duk da dai ba ko da yaushe nake wannan magana ba nake cewa ko kaɗan ko da kaɗan kaɗan zaka tara kuɗi ka tara ka yi sutura sutura mutunci eh saboda ka san da yawa ana raina almajiri musamman almajirin karatu ana ganin shi shi ba banza ne ba kowa ba to kar ka yadda ka wulakanta kanka Allah ya sa sirri a cikin ka kayan annabi ne eh almajirci kayan manzon Allah ne ilimi kayan manzon Allah ne to da haka in Allah ya baka nuna ma duniya Allah ya ɗaukaka ka ko da tarawa za ka yi ka sai abu mai tsada ko da tara za ka yi ka sai abu mai tsada barin ka muku misali ni yanzu in kawo misali da kaina ni ba mawadaci ba ne amma kyallon jikina dubu hamsin ne gashi kyallon kawai ban da ɗinkin dubu hamsin hula na dubu sha biyar sabidda aka nuna ma Allah ka gode takalmi na dubu goma agogo gashi dubu sha biyar an fahimta zobe kawai gashi dubu biyar ba wai alfahari ba ne a'a saboda misali ka nuna ma kayan annabi ba walakantaccen kaya ba ne in kai almajiri ka girmama kanka kar ka yadda da walakanci almajirai a girmama kai ya zama misali mutum yana yana yana ci yana ida yana raina kai ga cewa a wani yanzu to ya abubuwan yake eh jiya muna magana da wani dan uwa mun tattauna haka sai Allah ya sa ya dan samu wani alkhairi sai ce da duk shekara nakan je gida a fito da abinci ne ni sai in ce ce to bana yau ni ma yau gobe za a yi za a abincin sallah eh a fito da shi a ce a wani abubuwan sun san canza ne to haka ake so eh kuma a dage da addu'a a tsaya a kofan Allah a tsaya a kofan Allah dare in yayi a rage bacci a tsaya a kira Allah eh Allah ya duk arzikin sama da ƙasa na Allah ne amma ba zai amfana da kwaikwayen kumba a ciki ba ko haka ko ba haka bane ba abin da zai yi da shi duka namu ne to mu tsaya kofan shi Allah ka ba mu in baka ba mu ba baka ba eh ayi addu'a kuma kar ka raina abin da Allah ya ije ka na sana'a ka nemi Allah ya sa ma albarka a ciki eh ka nemi Allah ya sa ma albarka a ciki eh mun sha dai a karatuka mun sha kissoshin albarka in Allah ya sa ma albarka sai kan kana sai da asuwaki kana ba mutane tsoro ko ba haka bane eh a daji a nemi albarkan Allah akwai cikin wani rijalu shi kullum an ce kan ce Allah ka sa mu abin da ka bani albarka eh akan ce ya baka neman arziki ce to ai Allah ya riga yanka ya bani ba zai karu ba amma Allah kuma albarka wani taska ne daban da yake gefe ina fata an fahimci mu tsaya a kofar Allah eh Shehu Tijani ya bamu lazimi mun karanta a Jawahirul Ma'ani in zaka iya bayan hamsu salawati kai salatul fati 100 dubu in ba zaka iya ba kai sabahan no masa'a Allah arzukokinka da yake raba ma bayi Allah ni ma ina da hakki a ciki Allah bawanka Allah ka bani rabo mafi girma eh mu dage da wannan eh mu dage ɗan uwa mu tsaya kofar Allah idan an yi ibada kuma sannan sai a zo a yi ma Allah ibada ta abu da an roki alkhairin Allah sai a ibada ta abu da Allah ya muku albarka ga Allah ya ɗauke damuwa Allah ya ɗauke damuwa Allah ya ba mu fatahi na ruhi Allah ya ba mu fatahi na ruhi Allah ya ba mu fatahi na ruhi kuma Allah ya haɗa mana da fatahi na zaki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi niyya kowa ya sa bukatansa fati da salatu fati kwadiya garin sai judi ne ya bata na al-Hatim Tijani shi Ibrahim علينا الإحسان صادق هديت منا إلى رسله أنا نهى من عبادك يا رب أن توصل بحج سيدنا رسول الله إنك أن لا تدعلنا في مكاننا عذاب ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا أسر إلا يسرته ولا مرض إلا شفيته ولا عدو إلا كفيته ولا عيب إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رداء ولنا فيها صلاة إلا قضيت وازبرتها لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم نعم